الحديث mun haɗa ne a wannan masallaci domin sauraron nasiha na iyaye mata wanda malaman mu ta zaune za ta gabatar wanda kuma ba kowa ba ce kamar yadda kowa ya sani da wanda suke zaune da kuma waɗanda suke sauraro ko dai daga gidajen su ko kuma wanda suke kallo a social media duka sun san ba kowa ba ne a wannan masallaci na mu ɗaya daga cikin malaman makarantar nan duk wani masallaci idan ta je ba kowa ce na ne gidan kuma saboda haka muna godiya da wannan kokari da malama take Allah ya sa ta alkhairi za ta gabatar da nasiha kan abin da ke da alaka da gabatarwar Ramadan shi ta sanya mishi suna da kishiri domin Ramadan to kin ga an ce ki shirya kenan bayan kin shiga akwai kuma ƙarin aiki da zaki tun daga yanzu ne za a fara ganin cewa kina maraba da zuwa Ramadan ko kuma ba ki maraba tun daga yau shirin ki zai fara idan ba ki fara tun kin fara za ki fara shiryawa da gaske saboda kada a kwashi kara ba san wannan watan da za ka bar da ki saboda haka mu yi kokari mu saurara wannan basira mu mai da hankali da wanda suke ciki da wanda ba sa ciki za su amfana sosai wannan karatu ne duk abin da shafar mazal ba karatu bane na mata zalla ba kuma na maza zalla bane na kowa ne saboda haka Allah ya ba mu ikon ji kuma mu yake shi Allah ya kuma mu malama tawfiki da ta ce ta zuwa fara dini da kuma fara aikin dini karanta sarki assalamu alaikum bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور أمور مودساتها وكل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saurari a muƙaddima daga bakin malami na malam Habibullah a topic ɗinmu maudu'inmu na yau shine ki yi shiri domin Ramadan wanda ina so in jawo hankali kuɗi sun zube ko to na gode ina zan ki jawo hankali yan uwa mai albarka dangane da wancan nan da muke ina ga we only have bai kai bai kai ya kai kwana goma har yanzu kuɗin ban kawai ba kwana tara ko to shi ne nake son jawo hankalinki yar uwata mai albarka wannan watan ramadan da yake fuskanta ko yake fuskanto mu ne wata ne mai girma wata ne na rahama na gafara da 'yantawa daga barin shiga wuta wanda muna addu'a Allah na farko ne Allah ya sa mu riski watan dan da yawa suna da sha'awar kasancewa a wannan wata ko samu kansu to sun riga sun mutu mu ma ba mu sani ba dan koda ana gobe an yi wacce wata yar drama ai tana tana irin dan dramatizing kallon cycle news wace ce da su ko Allah ya kiranta to yanzu ba mu sani ba shin za mu samu samun kama a wannan watan ko ba za mu samu ba idan har Allah ya nufa kina cikin wanda zaki zaki kasance a cikin watan to dole sai kin yi shiri idan kuma Allah ya sa Amina Aliyu tana cikin wacce Allah zai ɗauki kayan shi to da ni da ku Allah ubangiji ya sa ni kyakkyawan ƙarshe muna roƙon Allah da ya ba mu daman sake haɗuwa da wannan wata saboda ba abu ne mai sauƙi ba sai sa sahabbai lokacin idan aka yi ce an yi sallah to sun dinga addu'o'i mai ƙarfi ke na watannin nan har sai kuma fatar su kullum Allah ya sa su riski wannan wata saboda alkhairan da ke cikin su wannan wata domin wajibi ne a gare ki mu gyara ko ki gyara halaye ki gyara halaye ne saboda menene samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Ramadan baƙo ne babba baƙo ne ne daraja kuma idan har aka ce kana da baƙo ba a karbar baƙo misali ba tare da shiri ba ko a waya aka ce kawa ta kan ji gare nan zuwa za ki shiri ba dai a ce babban baƙo ne kin ga shiri ne za ki yi shi sosai yin shirin zai sa yin shiri karban ko kuma samun kanki a cikin Ramadan shine zai sa ibadarki ta inganta sannan kuma lokacinki yayi albarka sannan zukatai ko zuciyarki ko zukatan su shirya domin neman samun wannan rahama daga Allah subhanahu wataala sannan abu na farko a shirin nake cewa ki yi shiri domin Ramadan shine wato na gyaran ruhi gyaran zuciya gyara na addini ki tsarkake zuciyar ɗaki a turban addini wato dole ki ne ko ce wajibin ki ne na komawa ga Allah kina mai tuba kina yin taubatan da su har tuban ya zama to na gaskiya kuma ki nisanci duk abin da kika san na haramun ne yanzu ɗaya daga cikin farkon abin da kamata ki shirya shine nisantan aikata haramun da yawan yin istighfari da abin da kika san ba daidai ba ne to sai ki yi watsi da shi kuma ki yi nadaman wanda kika riga kika yi a baya kina mai kaskantar da kai kina mai yawan neman yafiya da afwa da gafara daga Allah subhanahu wataala wannan shine shiri na farko a gare ki ya mace kuma musulma saboda Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha yake cewa ya kodan suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah kuma tuba wani iri tuba na gaskiya ba tubar da ake sha na mazuru ba ko kuma sai kin yadda ma kin yi akwai wanda tana kwanta ma da zulbanta tana yin abubuwan da ba daidai amma zuciya ta ma bata ma yadda cewa kuskure take yi ba to in the first place sai fa kin gane kin gano ma abin da kike yi ma shi ne zunubin har da zaki tsaya ki nemi Allah ya ce miki kuma tuba na gaskiya sai shiri na gaba shine ikhlasi tsarkake niyya saboda manzo sallallahu alaihi wasallam inna innamal a'malu binniyat duk wani aiki da zaka yi shi you just have sai ka sami intention din right from the bottom of your heart kaza zan yi to abu mai muhimmanci shi ne ikhlasi yin abin domin Allah tsarkake niyya ka yi shi domin Allah especially a ibada a koma menene muke yi mu rika musuluntar da ma'amalar mu balle kuma ta ibada in ba haka ba sai mutum yayi aikin banza a gan shi mutum mai ibada a duniya amma a lahira ya je a zero Allah shi kare mu so a tsarkake miliyoyin ibadu tun daga kan salloli idan kika shiga Ramadan yadda da kike sallah yanzu to ki shirya fa na Ramadan wanda kuma fatan mu dama ya zama to a kind of concrete foundation daga Ramadan din kika gyara ka tsara al'amuran ki sai kyau to sai fatan mu mutum ya dore har abada so ya zama to kina da kyakkyawan tsarkin niyya na cewa fallolin ki yi su domin Allah ki sa ‘ya'yanki su yi karatun ƙur'ani ki yi tsarkake da ki tsarkake niyyar ki ba wai ki kina karatun kina gyara murya don makwabta ko ‘yan gidan haya ko kishiyoyinki su ji ko don ‘ya'ya su ce kin iya tsarkin niyya yana da matuƙar muhimmanci to wani ya daga cikin shiri da za ki yi na tsarkake niyyar ki kafin mu shiga Ramadan ki san cewa ibada ce wata ne mai alfarma wata ne mai tarin alkhairi wanda kake bari wannan ya zama kin kin ya tafi a banza da aikin da kika yi ba kin yi don Allah bane sai ki tashi a zero Allah ubangiji ya tsarkake mana Allah mai kullum addu'a shine Allah mu tsare amalana min as-sam'a wa riya kar kalbar mu ne aiki don a gani a ce min iya ko don a ilmu burbi Allah ya tsarkake mana ayyukan mu daga wayannan abin nan tunani din so sai abu na na faɗi na biyu to na uku shirin da baki shine neman ilimi idan da baki zuwa balle nan na san duka ina amfana magana ne da sahib da duka yan islamiyya ne ma ba ki zuwa islamiyya ma na bukari na san tabbata insha Allah kina zuwa ɗaya daga cikin islamiyyai to shin ilimin yaya ilimin shi kanshi ibadun da ke cikin Ramadan wajibi ne ɗaya daga cikin zama ɗaya daga cikin abin da za ki shirya neman ilimi mene sanin hukunce hukunce menene shi kanshi azumi sannan hukunce hukunce especially babban isu da muke fuskanta kuma baya ikon Allah jarabawa ba ta abin baya tashi ko mace ba ta samun wannan matsalar sai da Ramadan shine na jinani ko ba ba ba notices sai ka ga period yana mamace wasa to shi ma ki da nayi magana neman ilimi ki nemi ilimin sanin hukunce hukuncen jinanen nan na al'ada na na biki nifasi ba da ma istihaba din duka to wajibi ne din da cikin shirin da ya kamata ki ki nemi ko da Allah zai sake shi ga Ramadan din ki zo ki tsunduma ko Allah ya jarabe ki da wasan jini ya rika miki wasa kin ga da zarar kin nemi wannan ilimin don Allah ya taimake ki in ma ya zo in ma ya tafi in ma menene kin san da zaki counting kin san ma in kala zaki duba wannan shine aka ce kalan period wannan shine na you know sai kin nemi ilimin sannan zaki sani so ɗaya daga cikin shirin da ya kamata ki shine ki nemi ilimi na hukunce hukuncen sallah da kuma jinanin al'ada da muke da Allah ubangiji ya albarkace mu da shi dan duk mace kuma dan albarka ne alkhairi ne shi wannan jina ne ba wai musiba ko damuwa ba ce halitta mace don duk mace ma da ba ta al'ada ba ta cika mace ba kuma ba a sa ran za ta ma hayyafa to alkhairi ne sai ki koma ki dage wajen nemo ilimin sanin yaya ko da abin ya zo ya riske ki wajibi ne ki sani cewa in a hukunce hukunce me in nayi zai karya min azumi menene in nayi zan samu ladan kaza shi kan tarawai da za a yi yana da hukunce hukunce in za ki rika fita masallaci ne wani irin wani irin hukunci ne ko kuma me ya kamata ki yi kafin ma ki je ki fita you know dukkan wa'annan ya kamata ɗaya daga cikin shirye-shirye da ya kamata inda ba ki nemi ilimin sanin su ba to ya kamata yanzu ki dage ki nemi hukunce hukuncen su tarawai da sauran ibadojin an gane ko saboda ita rayuwa ibada ba ta taɓa inganta ba tare da ilimi ba saboda ilimin sanin yadda za ki yi shi ya zama miki wajibi ki san ai ta'arifu ne qabla an ta'budu ne to wannan magana ce ba wai magana ce take cike da hikima an gane ai wato sai ka san sai ka san sai kin san Allah subhanahu wa ta'ala yaya sifofinsa yiwu dukkan abin da sannan har za ki iya sanin yaya ma ya kamata ki bauta masa domin musulunci ya gini ne ko kuma ya gina ibada ne akan mene akan ilimi ba a ilimi ba a ibada da duhun kai ko kuma dan kin ga yaya ki kana yi ko gwargwayon ki ko kuma ai kaka a gurin kaka ta ta tashi ai kaza na kai tara in ta tashi ba ta ma damu da sahur ba ni ma wallahi sahur bai dame ni ba to duk wannan menene sahur ya hukunce shi in kika yi sahur menene in ta za su ce ni wallahi bai dame ni ba ni na sahur ma sai ka sai ta cin azumi wai wai ki je ki nemi ilimi shin sahur din ne ya yake idan kika yi shi banzayin abu kika yi ko kuwa akwai shi da alkhairi a gare ki a mizanin ki ba dole ki ce ki ci abinci lauyayya ba amma at least ki tashi ko da ki sifi ki dan sha ruwa kin shiga jerin masu ilimi to kin ga sorry masu samun ladan sahur so ba ki sanin wannan sai kin je kin menene kin nemi ilimin sannan ki gane da za ki tsara al'amuranki. So dole ne kinga sai kin nemi sanin Allah da sunayensa, sifofinsa da umarninsa da haninsa nan ibadar ki za ta yi za ta yi za ta inganta za a samu wani rauni ko rashin inganci ba. Sai shiri na uku, sauri na hudu shine tsarin lokaci. Tsarin lokaci Ramadan na buƙatar tsari na lokutan sallah, lokutan karatun alƙur'ani, za ki zauna ki yi ki yi jaddawali ba kawai da kan zaki inda kina so ki ki ribaci wa'annan kwanaki sai kin yi planning ba kamar yadda kara zuba yanzu kawai muke abin da muka da ambatu watanni ne ɗan ƙalilan ne kwanaki iyaka ba su wuce ishirin da tara zuwa talatin to kan utilizing ɗinsu in ba ki yi tsari ba to la sai ki ta bindin sai ki ga before you know yadda ma yanzu duniya ta matse da safiya ta yi kafin ka ce wani abu za ka zo har magariba to in baki ki yi kyakkyawan jaddawali kin yi time table na abubuwan ki ba to Allah ya raba mu da fadawa kasara so wajibi ne ki ki ki ki time table na tsara lokacin kula da gida an gane ai lokacin karatun Qur'ani lokacin yin dama lokacin sallah dama kitaba mawquta sai yana nan to lokacin karatun Qur'ani nake ba sannan wani lokaci ne zan zo na yi azkar wani lokaci ne zan yi wanke wanke in na gama wani ino ki tsari kyakkyawan tsari wannan shine ɗaya daga cikin another shiri da zaki yi ma wannan wata da nake fuskanta wata mai alfarma watan gafara watan rahama watan ino alkhairan da ke ciki baya ba sa kirguwa sai kin yi tsari saboda gudun kar ki zauna ki zaman so mai ƙata ma kawai ki lokaci su shayi wajen kallace kallacen banza da wofi dole ki tsara ma kanki menene zan yi iri bace wannan kwanakin an gane ai kallace kallacen banza da wofi zama a yi gulma zama a yi hira zama a yi chatin a ramadan wallahi kina in kin san kanki in kin san kanki to ba lokacin da yayi na abubuwan ba idan kika san kanki muna da watanni em sha biyu ba wata goma sha ɗaya ki basu sun yi wa'annan shirman ki basu sun tafi amma wannan watan da nake fuskanta ko take fuskanta addu'a mu shiga ciki wallahi duk wannan shirman ba ke ce mu zuciyarki ba ba ba mahalli ba ba mahallin su bane kawai wannan lokacin ki ne da ubangijinki zaki ba ubangijinki lokacin ki kuma ba shi kike ma ba wallahi sai ki gyara ba ke kike ma da abin ki kike kawai kina ma Allah ne Allah subhanahu wataala ba zai amfane shi ko da dugun biyu ba ke ki zai ma so ki ki ki shirya lokaci saboda wajibin ki ne ki tsara lokaci da sauran abubuwan da cin karatu tuka lokacin sauraron tafsir lokacin you know idan kin san zaki je masallaci ko wani guri ki ki je kina barci ga wata rayuwa ma jinjirin take yi idan kika zaki dai to nakan ce gara ma ki ki dan barci da mitoci a gida sai ki kunna ai a Ramadan ba inda ba channel din da ba ki ji tafsir ba da yawa an kaje tafsir sai ga mata sai wata ke bi talatin tana barci a tura bi shari kuma a masallaci to kin ga ai biyu biyu misali ai samu ladan takawa amma kike ɗan yi barci da zai ishe ki sai ki kunna rediyon ki ma inda za ki nasu ki ji shi a ɗaki in kika san za ki je masallaci ne ki mai da masallaci gurin barci bai bai ba so yana ɗaya daga cikin irin duk shirye shirye da mace za ta yi saboda wata ne wata ne mai alfarma Allah wata ne kuma watan Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran yace ramadan wannan wata na ramadan shi ne wata da Allah sai wannan mutane din ya tokar mana da alkur'ani ya tokar da wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan wata so wata ne da zaki ba Qur'ani lokacin ki wajen karatu da wajen makiya ba ki koya saboda kowane harafi ɗaya kullum muna faɗin na da goma ne alif lam mim na da talatin guji fa alif mim nun ka samu lada talatin hasbunallahu wa ni'mal wakil what are you waiting for da raɓar sa ya kawai ki ce bismi daga talatin bismillah alif lam lam wajen wajen lada saba'in ne ma bismillah ko sittin to in har muka yi sakaci ramadan ya shigo watan alqur'ani ba mai amfani da wannan damar ba to kin shiga hasara wallahi sunan ki sorry so a shiri in sai ki shirya domin ramadan shirin ya hada da yawan shin surori nawa za ki karanta ki ki ƙara bar da gani insha Allah a kullum zan karanta surori kaza ko kuma a'a bar da simplify yadda kawai zan iya ganewa ina sallar subuhi zan karanta peji biyu ki sa ma raiki ko ka ci kike ji da wuri sai kin kai peji biyu sai ki da toilet shi ne dai call of nature one cannot fight it ko kina jin zawon ki da wuri da wuri karanta sai kin gama kin kai karshen peji biyu kin ga kin za ki cimma burin ki kenan balle wani yaro ya zo mama ka za ka ba tare shi din gidan shi ya mutu aljanna zai ji karamin yaro amma ke ke abin da za ki gyara lahirar ki shin pages nawa za ki yi kuma yaushe da safe za ki rika kar za ki yini ko kuwa inda a azar ta kici saboda la'asar ina da aikin kitchen so da safe zan yi peji kaza in yi azur ma zan yi pages kaza amma bayan sallar asar ba zan kai ba kin fara kayan ki riga kin sani bayan sallar maghrib zan yi pages kaza bayan isha'i zan yi pages kaza za ki sha mamaki yanda ke koda kake tsallake ki da sallah kake tsallake at least in ba ki karatu bane ki karanta page ɗaya don Allah wannan kina ma kanki da sirrin Qur'ani na shi zai cece ki yana ceto zai cece ki ranar lahira so kuma ba wai yawan karatun ba sai kin sa in so samu in kina da mai mai fassara tun da in kuma dama ke har ke har ki zace kuma malama da ki riga kin kwalkwala tafsirin yana kanki to kina karanta kina hararo kina tadabburi kina hararo ma'anar ayoyin da ke karanta. wanda shi ne mafi alkhairi idan kuma ba iri na ne ɗaliba mai rauni to sai ki samu mai fassara in kika karanta sai ki bike ki duba fassara zai fi tasiri zai fi amfanuwa a gare ki sannan idan ba ki iya misali akwai wanda ba su iya ma karatun Qur'ani ba to lokacin kuma neman ka yadda za su iya kenan dan ki ne karami kanwa kice ba wani girman kai kira wata da Allah ana fara Ramadan da Allah ko ku fara ma yanzu ai duk cikin shiri ne ya fara koya miki yana faɗi kina faɗi sai ki sanya ko da once a day ko twice a day so biyu a rana to balle in aka shiga kuma Ramadan har ke ga mishi dan insani yadda kai ji kamar ke takura mishi in ana shan ruwa ga 20 sorry ga 200 je ka siyo dalili ko ga 100 kin ga lada biyu ga ci kin ladan sadaka ga ladan kin ƙara sai ƙara kusanci ma zai ƙara jin daɗi ki faranta mishi rai kuma kin samu ladan kin sadaka sani da karatun da aka koya miki so wannan kenan sai ki ƙara zage dantse wajen idan yana yi kina yi din in ba haka ba to ki bar kanki kara zube wai tana mamaki amma Ramadan zai kika samu mata masu zama wai bari su ɗan ja lokaci ko sai a ta downloading in series since to wannan babban kasara ce shiri da ya kamata a gare ki abin tsoron abin damuwa ba ki sani ba ma yakin da kanke son kike cewa in ki ya tsara ya ji dawalin kare ya nisan kare a tsara lokacin ba ki sani ba shin wannan ramadan din zan ga wani zan ga wani ramadan din ko ko wannan ne ramadan na wani ƙarshe a rayuwa mu wanke ta ba wanda ya sani saboda haka sai kin dage sai mun dage a wannan wata in Allah ya murce mu da ganin wannan wata sai mun tsayuwa ne mai daka don ganin mun mu'amalanci musamman alqur'ani mai girma saboda wata ne na mene alqur'ani sai shiri na shida shine shirin halayya da mu'amala a cikin shirin da zaki domin wannan wata mai alfarma mai zuwa shine akwai kiyaye harshe ki kiyaye harshen ki daga ƙarerayi gulma, zagi, ina duk wani yasasshiyar magana da zaki in har kika faɗi kika san zai ai mutum ya san me yake faɗi in har kika san kika faɗi ba riba sai sharri a gare ki ko ga wani to kiyaye harshe idan mun sanin dama ya ce kusa alaka haza yi kiyaye harshe dan harshe yawanci shi yake ma jefa mutane cikin wuta to yana ɗaya daga cikin shiri da zaki yi saboda da yawa ana azumi amma kuma azumin sai zama to kusan yunwan banza don manzo sama ya ce mallan ya da kaula zu ya ce duk wanda bai bar ƙarya ba wal amala bi da kuma aikata ƙaryar ya ce fa laysa lillahi hajatun fi ay yada ta'amuhu wa sharabuhu wa sharabuhu ya ce to Allah baya bukata wato baya son ki bar shi kawai zar ma ki ci ki sha kun ji ba amma mun ɗauki gulma da hira idan har kina azumi mu zo kullum ce baki daina za ki zauna ki hira wani za ki ƙarya za ki to mu kullum ya ce ki bar shi ma kawai Allah baya son ma da ki ciki sha kawai amma muna muna muna lura ba wani canji za ka ga an zauna har ma bari a dan ja lokaci ta je gidan makwabta bari je gidan dinki wallahi kafin da nan da mutum kafin azan bari je mu shayi da ko bari je mu kallo alƙalla za a yi ta surutu ne surutu kin ci lokacin ki ba abin da ya yi tafi ake tsara shi zai dawowa kamar lokaci to wannan sai mun sai kin tsara kin gyara kin yi shiri na musamman wajen kiyaye harshe ki wajen miyagun kalamai saboda in aka ce tunda rasul ne Allah ya ce wata rasul ne ke ta gara ma ki ciki sha idan har za ki azumi kina miyagun kalamai wato ma'ana azumi ba wai barin ci da sha ne kaɗai ba in aka ce ana azumi ba wai kawai ki kame baki daga ci da sha ba ne a ki kama harshen ki daga barin miyagun maganganu an gane sannan idan kuma kina azumi amma kina ci gaba da wayannan abubuwan ɗabi'un na to azumi ki zai kasance ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala rarrauna ba wani ce eh ya karye ko baki da azumi wannan ma Allah ne masani amma ki tabbatar ba ki da complete ladan nan da me kulawa zai samu so sai kin ce kin tsarkake ni harshen ki daga miyagun maganganu to azumi na gaskiya shine wanda harshe yake azumta an gane ai ido ma yana azumta zuciya ta azumta to azumin ba wai iyaka baki bane ba duka gabbai ya kamata kina jin yana azumi idan kafin ki saba yawon gulma ne ke ce can wani gida shi da ramadan ya kamata ki nutsu ki ne ki idan idan ki saba kalle kallon fina-finai da kallon su batsa to idan ki azumi kunnin ki ya saba jin waƙe-waƙe a gidan ki to don Allah ki shiri daga yanzu ramadan na shiga a haramta ma juna kallon su arewa arewa jajabila hajjajin tana kallon arewa kun ganta ne tun da ta yi dariya yar adadin mu tana kallon arewa 24 yawwa kin ji ko ana dan tabawa to ba a ce kar amma ka san me zaka kalla da abin da ka san zaka zanna ya zanto waste of time yanzu ma ya haddasa maka zunubi ne amfani shi balle a Ramadan ni in so samu ne kawai kallon su da zaka karanta ka tafsiri da Ramadan in ma ka saba kallon su wanda kallon su su kai ko ne to amma Ramadan sai mu haramta ma kanmu sorry sorry Africa TV sai su sunna TV albani ga sunan dai kawai na ga kuma suna dan yin abin suna yin wato don Allah sai wanda ka iya kudin ka iya shagalin ka inda kawai ka tune mu yi haƙuri a wannan 29 30 days ɗin mu ajiye su su 24 days sai sa kuma masu ciri suna aikar da ake sun je mun suka Ramadan to kaga kuma sun san muhimmancin Ramadan ɗin so ɗaya daga cikin shirin ki kenan ki yi shiri domin Ramadan ki kiyaye ki san cewa lokacin ki is very vital ƙanƙani ne kuma yana da tsada abu ne mai tsada lokaci ne kuma baya dawowa so sai shirin da zaki abu na bakwai shine a shiri domin iyalinki wato a matsayin ta mace ke ce ginshikin gida mun ka ta jigo za mu ce miji na jigo ba to ke ce ginshikin gida dole ne ki shirya shi ƴaƴana wani shiri zan musu wani tsari zan yi saboda wannan wata da za mu shiga tsari ta koyar da su ino in lokacin sallah ya ba wasa ki sa mu rai cewa duk sallolin nan sun tabbata sun yi shi a jami'i idan kika miƙe cikin dare za ki tsaya mu laifi samu ɗan ƙananu samu ne ruwa ki yayyafa musu sai ki shashafa musu a ido ki buɗe irin ruwan ya shiga sai ki ɗaga su dan kika ce ta ta shi ba sa shi ba wani ya ɗaya daga cikin shirin da za ku yi in bayaniya mai shan nono ba ce in yaro ya kai shekara goma to don Allah idan yaro idan ya fara a haka ne kirka kin tsora shi a kyakkyawan turba ba kyakkyawan tsira ba. So in kika tashi za ki na filinki ɗaya daga cikin shiri ne da ki ki tabbatar in Allah ya da in na tashi yin ibadan dare tare da ƴaƴana. Dama kun da gida shi dama wannan dole ya tashi in da mutum Allah ne. In bai tashi shi ma ya samu shi ruwa. Ai manzon Allah sun ne ce Allah ya yi rahama da matan da ta tashi ta tashi mijinta ya nafila bai tashi ba ta yafa mishi ruwa haka shi ma Allah ya rahama Allah ya rahama ga mijin da zai tashi ya mun laili ya tashe ta matashe in ba ta tashi ba ya kama ta ruwa wani wani ne a'a haba haba kika je ke na kina sai wankan kimari da gaske Allah sarki to ai kaga an samu matsala da Jamila Allahu akbar kuma wallahi matan akwai su kai da Ramadan fa ni nake nufi ba wai yanzu ba Hasbunallahu wa ni'mal wakeel to Allah ubangiji sa su gane sai mu sa su a cikin addu'a eh in kin san ne shi mai doke doke ne mai kai miki laushi a muka miki dan kin tace shi ne sai ka ce na ila to ki sa shi a sujud in kin ga another theory kenan kafin Ramadan we have muna da kwanaki tara ku ki fara wuce addu'a dan gaskiya akwai damuwa dan kin gane shi ya tashi na kira sai ya kai miki duki in zo na duki duka a muka miki ko kai ma ne a wuri mai daraja Allah to kin ga wannan na zakiri ne da yanzu ku ku riga ku gane matsalar to dole tun daga yau sallolin mu na dare da na rana ai kun san wurin karɓar addu'a sujud da kuma dubur sala yayin da kika yi Allahumma inna da kai salatul nabi a ƙarshen abin da ka miki sallama to ki roƙa mishi shiriya da 'ya'ya. saboda Allah ya sa a samu canji tun da Ramadan ina shine Ramadan din shi na ƙarshe ba za ki so shiga wuta ba kuma uban ƴaƴan ki ne so ɗaya daga cikin shiri wannan gashi kun faɗi mu sa su a cikin addu'a ko ba haka ba so abin da nake faɗi ki ƙara janyo hankalin iyalinki zuwa ga ibada kuna zaune ki rika nuna musu muhimmancin watan Ramadan din sai fa yana da kyau ku tsaya tsayin daka wajen yara an sanya su tunaniya an tabbatar suna zuwa saboda daidai gwargwado in suka je in za a yan kwanaki na sun makarantu mata da na islamiyya da za ka je duk bai wuce ana ƙara kwakwafa ana ƙara jawo hankali ana ƙara nuna muhimmancin watan ramadan watan alkur'an so suna yi can ke ma kika zo gida in suka dawo gida ki ƙara nushe su ta da gidanki ki ƙara kyakkyawan tsari da zai zamto gidanki ya zama cike ne da dukkan alkhairai na ibada ba ba sharholiya da sakaci ba dan akwai mata masu sakacin da Ramadan za ki ji mace ta sanya labari ta sa kunne karamin waya ta sa a kunne wata na sauraron irin irin littafi ko ki ji babban kasara dan Allah wai ana wai ana dan ci lokaci ko ke ta mu eh gore da lokaci ki ji babban kasara to don Allah kan ki kasance irin wannan ita ma muna addu'a Allah ya saka gani ita ma ta daina ta gane cewa babban kasara take wanda ranar lahira za ta tashi waye gari tana da dama ina ma da za ta dawo ko da da miki ɗaya a bata damar ta dawo don ta yi wani aiki na alkhairi sai ƙara noye mizanin ta. So wannan ce naga shiri da zaki domin watan Ramadan din nan ta inda zaki ringa yi ma ƴaƴanki umarni da kira ba masu son yin sallah ba ne irin ƴan sagaru lokaci na yi masa ce fata take ki alwala masa su je masallaci ita macen matan mata ku alwala ku sai jani to kin riga kin fara shirya su kafin mu shiga Ramadan daga nan kuma fatan mu dama after Ramadan ya zama ya giru ya shiga cikin blockchain din mu yana cikin jinin mu har ma ya saba mana har mu dore illa zuwa ƙarshen rayuwar mu insha Allah so kamar da nake faɗi idan daren yayi kuma ki fara ai abu da important thing in kika mamaye su kafin ku kwanta sai ki ce to yau fa zan tashe ku kin mai bai ba ki da mishi ne kawai yana barci shi mai daɗi ko sai a dole ya kile ma da amma sai ki ce baban wani an ga wata ne ne kaza da nasiha za ki fara shigar mishi wata ne da idan muka yi sakaci zai kai shi ma ka ci da shi Na sauki ai haka za a yi haƙuri shi fa Allah ya ce fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kina ta ba ki mutu ba haka shi ba ne kun ji haushi a ce ta ce malama ma haka shi ne ki ba ma haka shi bane amma a tunatar a tuna ni cewa muhimmancin wannan wata dan Allah daga yau ka ga yau an ga wata dan Allah ba ma abba ki rure kanka ki nuke akin saba ne ke san talauci ita mishi watan da Allah ke azabta yake rabon arziki ya zo mana kin gane ya san da hakan watan rabon arziki ya zo mana baba abba dan Allah mu daina barci in ya so ni in ko da na tashi da wani zai tashi amma ko to Allah ka shi wani haka na kawai ba haka bane ba ne da rama shi shi ko nan yi ko wallahi kaman jariri ne yin da muke lallashi muke lalaba yara ko wallahi ka suke ne sai su zama to kuma kun ga sarki yana neman a lallaba shi a yana bi shi to shi ne miji da gida haka yake to cikin rarraki za ki miji a rarrake shi ya san muhimmancin yin haka din so a shiri another shiri na gaba shine a tsarin tsaftace gidanki kafin mu shiga Ramadan ba sai sallah ne za ki ga ana wanke wanke wanke wanken sallah ba shi ne lokacin da ya kamata yana da kyau kowane lokaci ya yi hakan amma wannan watan da za mu shiga wata ne da ya dace ya dace ya zama shi wajibi a cikin 'yan kwanakin nan da muke ciki ki yi kyakkyawan shiri na gyara kanki da kanki na kintsa gidanki da room ɗinki kitchen ɗinki falo a tattaro lungu-lungu a shawo da kitchen masu aiki da hayaki a ciciro kawai bakin nan kurkurtun tuna ne ko mene ne da saman wannan eh burtun tuna ai mene wanne da abu a ciciro su a eh abin kamar yana da mutuna eh to ko kuma yeah well done ai ta tako tuna ka ci kunkunni haka ne kamar ka ci kamar ta zo da kokofi haka ne kuwa kunkuniya to duk wani abu a tiyarar duk da ci lungu-lungu a tattaro an gane don wannan shi ne don ramadan duk labulai a cicire saboda tsaftan wurin inda ibadan kama za ta inganta lungu-lungu kicin a tattaro a sharo saboda maboya su yan matan kaduna ko a samu suna da suna da wani biskit din sunan a nema a sprinkling a tufa lungu-lungu a samu garlic a jajja gashi da gishiri a jajjefa lungu-lungu saboda gefe tsaka ki tsara ki tsara ki tsara ki gyara gidan ki tsaf labulai zannuwan gado kafet ɗinki taburmai duk a wanke su a shekaru a shekaru a home a watanni sha biyu nan ba mu da wata mafi girman alfarma da alkhairi da daraja kamar ba. So shi ne ya kamata duk wani shiri in san samu ke ma ki tashi duk kayan wanki kin wanke su. An gane saboda list idan wani ya shigo ba za ki rika tara wanki da za ki bugata ba kina ji da gajiyar wanki ya mako da gajiyar tsayuwar dare ko na aikin shirya you know you understand so yana da kyau a gyara a tsaftace ko ina da ina yayin da kike wannan sai creating ma mai gida wani dan space specially meant for tsayuwar dare ke ma saman ma kai wani dan lungu meant for tsayuwar dare siyo turare lafiyar za ki ɗauke samu a dadduman sallanku ɗakin ‘ya'yanki in ma ‘yan mata ne da ke da su a gyara kishin abin wannan space nan gurin nan ne za ku rika yi wanda ne. An gane ai, yana ɗaya daga cikin tsari da za ki yi saboda kila ɗakin yana da ɗan kuntata in kina sallan ki da mai gida ko ya so ya tashi ya bita ko na ki ɗan dai samu inda za ki samu za ki samu za ki samu ki samu natsuwa ba tunanin kina sallar ko ya tashi zai shiga toilet ya tsalle ki something like that so yana ɗaya daga cikin another shiri da za ki yi kafin mu shiga wannan wata mai alfarma da yardan Allah gidan ki share shi kamar da yace kar a samu wani wani abu na datti idan babu misali in possible ma kayan kitchen masu kuɗi za ki ga sukan kwace kayan kitchen sai a siyo ka bi a bazar sabbin cups, sabbin petrol, coolers, flask da sauransu duk sabbi. To, in iri na ne bai wa Allah, to sai mu wanke wanda daidan Allah ya bani. Tana dariya. Idan iri na ce sai mu wanke abin da Allah ya bamu din a tsaftace su. amma duk yadda ya sa yana ɗaya da cikin shirin Allah ya sa kin yi dan it's almost time kin yi dan adashi haka yi adashi dan siya mu mai gida sabon kula ko a gida kin siya mu sarki na ko da ku amare ne akwai sauran wasu a kitchen siya mishi sabbin cokula da su plate at least ya ga kawai wannan mai irin for wai dan ramadani za ta ƙara daraja idanun shi yara su ga an sai musu sabbin cups na shan kudu su ga plate na sanya musu da kai ko kosai at least ni na tabbata ma duk yi wannan ma na yi sani na yi sani dan an da ya sani gaban karatu a dutsen wai da mata suna eh ki sai mun ko kuna na kaza kaza a ni mun sai ka burge ni da sai kauye ne kuma ni da jiki na ba ni da Ramadan wala suna ba da sako a ce eh ni ma ki kaza kaza ne sai masha Allah to Allah sa mu ma nan ne in ba ni ba it's not too late kaga da ni na a na sa an shirya so a wannan kenan in san samu dardumar sallar iya tsufa don Allah ya sake shi saboda wannan Ramadan ya sake idan iya kuɗin ka ya shiga lafiya ba ka da kuɗin zaka kira Allah ai sallah yake zo sallah ai sallah yake to sai ka wanke shi ki mishi ki sai ki da turare kun san turare alkhairi ne yadda ta ki ki sallah ki rika fesa turare mala'iku suna son ɗauki turare an gane so me nake cewa ne kuma idan guri ya tsaf kika gyara ko ina wallahi yana sa nutsuwar zuci ko ban da ko titi fa ki wanka ki gyara gado ki gyara kwano ki tafe ta turare ki fara na wuta ki zauna ki ki ji wani iska na ratsa ki kina jin wani annashuwa da farin ciki ba ka gani to bale kuma za mu yi ne da tsarkin niyya za mu yi ne saboda wannan wata mai alfarma saboda shi kanshi Allah yana son fa abu mai tsafta inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin lalle Allah yana son masu tuba masu yawan tuba ko masu menene masu yawan tsafta Allah yana son idan har kina da kazanta kuma har ke sallah to wallahi ina tabbatar ki sallar ki ba dole bane ya karbu Allah baya son kazanta kuma bai son mai kazanta kuma manzon sallar shi ma ya ce a yi a kuhuru shakur iman ya ce tsafta rabi ne na ne na imani so yana wannan yana nuna mana mahimmancin tsafta ne a cikin rayuwar dukkan musulmai musamman a matsayin ki ta uwa uwar al'umma uwar me zan ce malama da ƴaƴanki dan abin da kike shi da ƴaƴanki za su yi ke da yi in kin zama kazama haka za su tashi kuma su zama kazamai kuma inna Allah tayyibun wa yuhibbu tayyib lalle Allah mai tsarki ne shi kuma yana son dukan abu mai tsarki sannan huwa nazifun wa yuhibbu nazafa yana son abu mai tsafta shi mai tsafta ne kuma yana son dukan abin da yake da mene tsafta so tsafta mukan ce jagor abin ne na imani da addini da addinin kuma sai da tsafta ne ke ibada ma shar'in ta shine tsafta dan ibadan ki baya kowane ilimi baya karbuwa idan har biki tsafta kuma tun daga nan zuci kamar yadda muka fara magana tsafta daga nan zuci na jiki na muhalli wallahi ibada an ba ki to ibadan ki kina kina hauma hauma ne to tsafta tana janyo kuma kaunar Allah subhanahu wataala in kika zama mai tsafta Allah zai so ki kuma duk wanda Allah ya aka ce Allah ya so shi ai ya riga ya ya ya huta ya huta so da tsafta ne ma ake gane musulmi gaskiya da tsafta ake gane musulmi kwarai amma duk wani kokarin ka ka zamanto mai ibada wallahi a ganki baki ta gare da gare kina magana ana jin wari kafa duk kwaso zanyi dukin dukin amma kuma akwai kwanciyar ma so da tsafta ya zaɓe daga cikin alamu da za a gane musulmi ko musulma ce ta ƙwarai. So, um, kamar da nake faɗin cewa ko ce ina ƙara bari ƙara jawo hankalinmu a kan tsarin lokacin nan. Lokacin da muke gani zari wani abu ne mai very mahimmancin shi ya wuce tunaninku idan duk abin da ya tafi zai iya dawowa kina lafiya kika zamto ya tafi lafiya Allah ya dawo zai dawo miki da shi kina da kuɗi kuɗin ya ƙare kika talauce wala ga dawo zai dawo miki da shi ƴaƴan ki sun mutu Allah ya dawo zai dawo miki zai kawo miki wasu kai duk abin da kai hasara a rayuwa when there is life there is hope amma ban da time ko ku lura ba wallahi duk wani abu da Allah ya raba ka da shi in ya so shi rahama zai mai doma da shi amma ban da lokaci abin da kawai suka tafi zan ce sun tafi kenan mahaifa ko ba ka taɓa samun so apart from that duk wani abu kuma na duniya lokaci ne idan ya tafi ya tsarka ya hasarar shi to me zai samu wani ne hasarar shi kin ga sai mu utilizing mu dage wajen mu ribaci lokutan mu inda Rasulullah ya ce ya ce ni amatani ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas yace ni'imomi guda biyu ne mutane da yawa ke sakaci da su yace su ne asiha wal farah su ne lafiya da lokaci ai manzo ne yace ka kami bacci abubuwa guda biyu kafin an ba guda biyu a ciki yace ki ki amfani da lafiya ki ya dike lafiya wajen yi ibadu wajen aikata alkhairi kafin rashin lafiya yanzu ki amfani da kuɗinki wajen yin aikin alkhairi da ki amfani da kuɗin da dukiyar ki ɗan uwa su amfani kafin kuma talauci yanzu to haka ki amfani ne to haka ki amfani da lokacinki yau da yaranta ki amfani da da yarantinki wajen aikata alkhairi kafin su fa yanzu to haka ki amfani da lafiyarki kafin rashin lafiya sai ki amfani sauri da time ɗinki dan shi ya tafi zai dawowa an gane so me kyakkyawan shiri na lokuta kamar yadda na faɗi a baya da lokutan shin ya za mu tsara ibadar mu yaya ƙarfe nawa za ki kaza in ne kaza kan ya sa ma kawai ki sa in ki tsaki mataki sai ki san ce mu wallahi ki sa a wajen ganin ki festin ki manna ki san so ko ta yi zaki kaza ƙarfe kaza zan kaza zan yi zan yi in na tafi na da ƙarfe uku zan tashi in sha Allah daga na har sai yi sallah zan ibaduna in ina da sallah zan karanta surori kaza ko zan karanta Qur'ani peji biyar ko zan karanta akalla dai kake gaza peji ɗaya zuwa kaza in sha Allah na gama zan miƙe zan je in wanke ke lokaci kaza in dai zuwa tasiri ne ina gama tsino ki ki tsarin time ɗinki take da wannan Ramadan ɗin ki hasarar lokaci kake da lokutan ya tafi miki a banza saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yace wa abudu rabbaka hatta yati hatta yati hatta yati kan yake yace ka bauta wa ubangijinka har sai mutuwa ta zo maka to bautan ba za mu yi shi da zanyen gwiwa ba za mu yi ne kamar da ya fita na yara sun ce kamar ba gobe ne ko ne so a Ramadan mafi ibada mafi ibada duka ibadu suna da muhimmanci amma ibadan da aka fi so ki ba da muhimmanci shine karatun alkur'ani saboda wata ne na alkur'ani Allah ya riga faɗi yace a cikin wata Ramadan ne so kada littafin nasa to yana da kyau mu dage wajen karanta alkur'ani saboda Musulmi ya ce ikra alkur'ani ya ce ku karanta alkur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamah saboda ranar lahira qur'anin nan zai zo shafi'an da ashabihi zai zo ya zo mai ceto zai zo ya cece mu ranar lahira to ina kuma da a cikin karanta shi cikin ramadan Noman lada aka ce harafi ɗaya lada goma, to kun san duk abin da ibada za ka yi cikin Ramadan, online sauran watanni wajen Ramadan. so mu yi mu'amalanci Qur'ani a cikin watan Ramadan sosai mu samu ranmu yana ɗaya daga cikin shirin abin da za mu yi idan ma ce ba ke karatu ba to ki fara daga yau yaron ki fara koya ni ko yaron ki fara koya miki ko da da aya guda guda ne in ya so da Ramadan ki ta maimaita su ki ta maimaita su kuma kana son hada ya daura maka abin da kika koya din to ki tsayi wani dare ki kokari ki amfani da shi ki karanta wannan ayar da ya dan Allah ba ki ga ya kin zo ya zauna kina memorize din shi daidai yadda ya kamata. Kuma shiri na gaba da zaki yi shine domin ki shirya domin sadaka. domin sadaka yana ɗaya daga cikin kyawawan ayyuka ko a ibada mafi alkhairi mafi kyawu a cikin watan Ramadan. Saboda wasu sanin mace afdalu sadaka sadaqatun fi fi Ramadan. Yace mafi falala mafi alkhairi mafi soyuwa sadaka to kam ba mu kamar shi wanda ba shi shi a watan Ramadan. An gane? Kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace masalin ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah yace misali wanda suke ciyar da dukiyarsu saboda Allah yace kamar sani habbatin an batat sir'a sanajida yace kamar kwaya ce wacce ta tsoro a kananun kunne misali guda bakwai yace fi kulli kullatin mi'ata habba yace a kowane kunne akwai hatsi guda ɗari yace wallahu yudha'ifu liman yasha kenan Allah yace yana nukawa yana nuka wanda ya so ya so ya ninka maka so ya ninka shi wannan cikin maninki wa ma tunfiqu min khairin fa li anfusikum yace kuma a su'ar asirtu da qara aya ta 272 yace duk wanda watan duk duk abin alkhairin da kika yi sadaqa kika yi karatun qur'ani kika yi menene kika yi yace kin yi shi ne yace li anfusikum yace li anfusikum yace ba wani kika ma ba ba ki wa Allah ba ki wa kanki ne to ni fata ta Allah ya sa mu riga ni a dashi mun yi adashin biki, mun yi adashin anko, mun yi adashin kayan ɗaki za mu ba ‘ya'ya, amma da yawa ba mu yi adashin Ramadan. Ki adashi ta da ki samu ki tara kuɗin da za ki kai sadaka, ko da na ruwa, ko da na ƙosai, ko na kudu, ko da biyo, kai ki rage, kai ki rena sadaka da bayan da ruwa. Walau da shi ki samu, ko da ki raba da biyo ne, ki ce wa almajirai ga shi nan two in one, kai ki rena shi. ina fata ni wannan shirin in ma ba mu yi ba muna da sauran kwana tara wallahi in gida ki sai da da nan ki nan ya da da na wani da da Dubai din nan balle na san kin da maki riga kin shirya idan kin ji kuloli kika tsiro don alhaji ko don malam guda biyu ki sai da ɗaya ya haƙuri da yanzu ki sai ki sai ki ko wannan tanadin dan faraka da zaki bada cikin Ramadan sai da abin da za ki a duniya mai karewa ne amma kika yi sadaka kin ma kan ki tanaji ne mai kyau so abin da nake cewa ki zamto mai kyakkyawan shiri domin wannan wata da nake tunkara saboda mazo kalam ya ce yin sadakan da karki tunanin to ni nawa ma nake da shi a ita magana sadaka ko ni me nake da shi a rana ma sai zan yi sati ban samu ɗari biyu ba to idan kika samu ɗari biyu ki daure ki sai wani abu ko da da biyu na ɗari kuma ma tsoron da muke yi mun ya ce ma nan akwai fara yadda min mali ya ce wallahi ba a taɓa yin dukiyar da take za ta za ta rago ta da sadaka ba ba ta sadaka baya taɓa na ƙasa ko rage dukiya mutum sun zai ƙarya ne ai da haya yi go in gini the more you get kina badawa ne Allah yana nufo miki kuma in ka ji daɗi ya nufa miki a duniya ko mizani kina ƙara nauyi an gane so sannan manzon sallallahu yake cewa ittaqun nara wa law bi shiqqi tamr yawa yace yace ku kare kawunan ku daga wuta ko da da rabin dalili ne kamar yadda na faɗa ko da da rabin dalili ku ji ba izilli shine yanzu ke ma ki da kunyin ki ba almajiri dabino guda ɗaya ce raba. Na an yi amfani da kamari kankancin abin da zan iya bada aka ce to ku kare kanku daga azabar wuta da azabar kabari da azaba na lahira wai wa lobi ko da da tsaga da biyu ne ki bada. To musamman a menene a watan Ramadan da za mu shiga. An gane kuma aka ce inna sadaqa la tudfi'u an'aliha harar umur lalle ita sadaka tana kore kana tana tunkuɗe wa mai yin ta zafin kabari kun ga wannan janarar hadis magana ne wanda ai ba ana nufin ma cikin ramadan to balle a ce kuma ki yi wannan sadaka cikin ramadan duk wacce take yawan ta sadaka to za ta samu salama sanyin kabari kuma sadaqu li takasu kuma lalle sadaka tana kashe fushin ubangiji kuma tana kare mutum daga mummunar mutuwa an gane inna sadaqata tudfi'u ghadab rabbi rabbana takan tana tana toshe ko tana abuna din fushin Allah ga bayinsa kuma sannan tana menene tana tana kare bawa daga mummunan mutuwa aka sai mutum ya yi mummunan ne a tsoron ya yi kyakkyawan ƙarshe sannan ina jawo hankalinki ya ke mai albarka da ki gani ki sani cewa wajibi ne shiri a gare ki na farko kamar yadda na faɗi ba ki shirya zuciyarki ki shirya dukiyarki domin mene domin taimakawa zan ji makaskanta ko masu masu rauni dan dai da kike haka kina ga kike nan a kwanda mu mai kike ba ya tsin ba dai suke ba so dole ne mu wannan shirin domin samun kyakkyawan sakamako ranar lahira kuma shiri shirya shiri na ƙarshe shine ki shirya domin ibadan gabaki ɗayansa yawan yi istighfari yin nafilfili duk wannan abubuwan da na faɗi wannan ina yin kamar ina summarizing ne kar mu bari Ramadan ta wuce ba tare da mun amfana da dukkan alkhairai da ke ciki ba mu'amalanci wayar mu da hikima mu'amalanci talabijin mu san menene za mu kalla menene ba za mu saurara so ina ga da dan wannan nake son kuma dan yi tsokaci dangane da menene issue da aka yi ta magana a kai na ok me ya sunan shi shan maganin kiba sorry last three two to three weeks da suka wuce mun yi training ɗin ma'aurata mata masu shirin yin aure har ma da matan aure to tambayoyi sun ta zuwa mu a cikinsu malama to me za mu sha nonuwar mu su girma bayan mu masu baya ma ya tashi ya girma ne ko ya tashi zan ce so shi ne sai na ba da room sai na ce class exercise su tattauna a yi class discussion a gaya mu me ya yi su su bani nasu ne suke cin ya kamata to a ciki an dalla su zuman kiba wace ce wace ce To a cikin wata ce ai ga matsalan ma wata da ta samu sanadiyar shan wannan zuman kiba. To abin da nake cewa a nan, mu sani fa Allah subhanahu wa ta'ala rayuwar nan da ya bamu wallahi amana ce a gare Amana ce a gare ki daga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum da ke kyawun tsari ai ba kin bane bane. Ya halicce ki da kyakkyawan siga kyakkyawan halittar ki. kuma sannan sai ya haramta miki cutar da kai ya haramta miki jefa kanki da halaka a suratul nisa aya ta 29 ai cewa yayi wala tanqu mene an fusakum ko yace kar ku yadda ku jefa kawunan ku a mene a halaka ko yace inna allaha kana bikum rahima yace wala taqtulu kar ku halaka kar ku halakar da kawunan ku yace lalle shi Allah bai rahama ne a gare ku to mata sun bargama suna ta halakar da kansu ba don wani ba ko sai don a ajiye hula in kika lalace kika samu damuwa a ajiye hula sunan ki banza wallahi wasu zai je ihu wata ma kwance wasu ban mu hana ku shan menene in za ki ta ki taba cikin kika hada misali kin san inganci ne ke hadawa mutanen nan fa ba abin da ya dame su a su ne ya dame su akwai magunguna na kwarai akwai magunguna mai inganci sai ka je gurin shi wanda ka san mai tsoron Allah ne kuma yana haɗa mai inganci sai ka je amma kawai duka fa yawanci a yanar gizo ne kawai na gani an tallata ko sai in kira in ce bari in yi oda na kasashen wajen nan wasu ma inyamurai ne duk su magungunan yawanci akwai wannan zuman kiban da wani ne ne sabayan nan ai wallahi ta sha sabaya ba ki ganta ba to ƙarya ne wannan ne suke haɗa shaka fashe mostly ingredients sun shaka fashe don ke ki gwada ki gwada da kanki ki haɗa sai ki wata ba ki ga ba ki ga canji ba Allah kai ki wata ne kina sha ba abin da za ki gani shaka fashe ɗin nan kuma yana yana kashe dukkan garkuwan jiki garkuwan da ke jikinki an gane immune system ɗinki duk zai raunana shi cututtuka from nowhere kawai za su dinga shigowa ga su ban time will not permit da na baku da wani labarin halin da wata yanzu take ciki kuma tana ƙara Allah ya tsira ko jawo hankalin mata kila ma sani bari na ta tura ma wasu tana faɗin wannan ita wata sanadiyan wannan zuman da ta sha wallahi tana yi tana kuka ta ce gashi an cutar da rayuwarta an cutar da iyayenta ga wahalan da ake sha na kashe kuɗi banda wahalan da take sha wallahi yana nan zuwa take zan iya tura mata So, ba a ce kar ki sha abin da zai gyara miki nonuwa da baya ba, amma ki gane me za ki sha ɗin. Me za ki sha? Allah shi ya ce ba wala tulku bi aidikum illa tahluka kar ku jefa hannayenku ga halaka, ku kai kanku ga halaka. Shan magunguna kiba da ke me yake haddasa shi? Kiga suna haddasa ciwon zuciya. Suna haddasa ma mata hawan jini, lalacewar koda, lalacewar menene wane ne ya ke haddasa kansa menene zai duk abin da kika ci shi fa rayuwa abin da ke haddasa yake kawo kiba ko babban abu kwanciyar hankali na gaya musu a wajen training duk abin da zaki ci a rika tuka miki kaza tuwon kaza miyar kwai wallahi in ba ki da kwanciyar hankali ba abin da zai bayyana a jikinki sai an zama kamar mai ciwon kanjamau saboda kin sa kin tsawwala ma kanki kin sa ma kanki damuwa ko kuma wata damuwa ta same ki baki ta wakali ba so the most vital abu ga kiba shi ne kwanciyar hankali followed by me za ki ci ki ci abinci mai gina jiki protein a ranar da ce musu duk inda za ki kai ki bar kwai dan shi ne mai sauki na ce musu kaza ba kowa za su samu kaza sai sajiya jamila Suwa in ma ba shi take yi ba, an ganta nan. Sai na sai sallah sallah. Hajjar ta mera tsakanin da Allah sannan kike cin gasar. Na? A suna ci kullum? A to ga yana ga alama a kuma ce. A ni shaida ce bai ta nake siyan kwai ai. Na'am. Fulani ma ga na suke yan murjeri, murjeri. A hajiya wata ji, a tana ci, ita ai tana ci, ya ta bar riga. Ai tana ci mutane, ta bar riga. So, kun ga kwai, in aka ce kaza kaza ba kowa zai iya kodin ba, amma kwai akalla ki ci ɗaya ko ki ci biyu da safe ki soya kayan ki. Nakan na ce musu na ta dariya nake akwai matan ci, ko ya'ya dan kayan yansu. Ki ce kada ku je ku suwa farkofa haɗa shayin ka kaura na ce kun ga madara alkhairi ne madara alkhairi ne kuma a madara ma kala kala ne akwai ful akwai fil me ne sa ka ga da dariya me ba ta dariya au kala kala da gaske ai ta ku ba ki da shan majirin na wai babu So, kun ga madara in sun samu na asali wanda ne a madara, a madara madara. Masha Allah, idan ba ka da shi, kun ga ai kamar pig, ni na ke da, ina kan, bai da abin da ya kaga damar ba, amma dai wanda aka ce mishi ku diary wanda asalin madara ne wanda ce kuma yana da ƙarni. To, ga na soya, ku riƙa ba su suna markaɗa su kashe shayi da shi. Ko, to shi ma yana gina jiki. Ga, ga, kin cin abinci da wake, in za ki ci abinci wake duk iri wake ba sai wanda na jan wake na shi ma yana da kyau a jiki sannan kunun da nake cewa ku daina siya na sha wanda ake sa muku shaka fashin ki samu gwangwani biyu misali ina muku dan majalar daidai gwangwanin shinkafa farar shinkafa ta tuwo biyu misali da bino biyu misali aya biyu alkama riɗi ana fari soya beans gyaɗa misali duk seven ingredients it depends on yadda zaki iya iya kuɗin ki ya shiga liki idan kika dama kika gwagwan gwagwan AAA ko wani ki sa biyu wani ki sa ɗaya to sai idan kika liki saboda matsalan shi idan ka dama sai rika tsinkewa kuma ba ni sai an mai da shi wuta to ni abin da nakan yi nakan samo custard sai sai custard kun gane idan kuka sa sai ku ɗibi kafsa ɗin sai ku sanya a wannan garin sai ku dama yadda za ku to za ku ga ya kama kanshi sannan zai ba ku aroma na musamman vanilla mai wanda ke da vanilla za ku za ka ji daɗi ku ta kula ku ta shan wannan wata a ce ai ka sa hulba hulba an na sa to ma zai sha miki sai da hulba nan bai da daɗi to ku sha wannan kan ma hulba ya sa ku ba ku jin sha ku sha wannan shi ma yana gyara ko da nan ko da baki sutur sutur za ki yi kyau za ki dan murmuri so sai fa kin yi kiba ne nan zai yi kyau ta ma zai yi kyau amma kullum ki maka da kanki bakin kishi ko kuma damuwar miji ba za ki gaya wa Allah ba damuwar kishiya kin sa ma kanki baki ki za ki duk mutum kike ka ki gaya wa Allah wallahi za ki samu nutsuwa amma kin je gurin wancan bokon kin je gurin wancan macen to damuwa sai ki muke wa sai a tsaye kina zukewa to zaran kin zuke na ma zai zuke sai ya falam can ma ya fake ya tafi so gaskiya ina ba da shawara a kiyayi su wa'annan abubuwan da aka san ba a san menene ake haɗawa da su ba ki ji ai wallahi tana kin ganta wallahi ta yi kulkul kafafuwan nan duk sun shige to Allah ya kyauta labarin nan ga wani zai biyo baya wai ku gama ta har ba ta jini a tsoro bayan a na'ura wallahi a ƙarƙashin na'ura da ta sa ana mata wani wani kawai noni ana noni nono an sassanye wasu ƙarafuna wai nonuwan ta tiba lobalo wannan an samu matsala ko ba a samu ba wata kwa da na gani ni bankan ɗinta ya zama ya yi wani rari ke ya zama kawai mutuwa ne ya zama za ta yi don an ɗauki hoton ma ana ta yawo da wata ba ta wasan ne ba to ko dai masu jinyar ta ko likitocin ne ko ne ne wani ta riga ta gama duk irin wannan matsalar saboda wai malam mai hula annabi mai hula to don Allah manzo Allah ya Allah riga da mana kar ka jefa hannu kan mu jefa hannayen mu akan halaka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce shi Allah me yake kallo ba fa kyawun jiki bane fa mutum ta kware kyawawan ɗabi'u inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum walakin menene yanzur ila qulubikum wa amalikum ki zama to ta kware ki zama to mai kyakkyawan niyya mai kyakkyawan dabi'u ga mijinki wallahi ko na ya tafi idan kika zama ta kware wallahi zai so ki amma kina ta cin abu kina kolon kolon nan din yayi abin nan gashi kuma cuta yana ne yana yana cewa gari nan zuwa gari nan zuwa in ba kirkiyan dabi'u wallahi na banza ne an gane ki zama to ta kware da mijinki wallahi tallahi duk mu ne ki sun ce yana son ki din an gane so ina ga anan da ke dan an bani yan mintoci nake cewa Allah muna roƙo da sarkin mulkin sa dan girman zakin sa dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi dan alfarman alqur'anin da aka saukar a wata mai alfarma na Ramadan Allah ya sa muna daga cikin wanda zamu da wannan wata Allah ubangiji ya sa ta zamanto shiga sanadiyar shigan mu aljannatul firdausi Allah ya gafarta mana kurakuranmu na baya da na yanzu da wanda ma za mu aikata Allah kuma ya tsarkake mana dukkan ayyukan mu min sum'a wa riya Allah ya ƙara azurta mu da ikhlasi sallallahu alaihi nabi karim sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yan tambaya, yi tambaya. Kan ganci Allah mai iko. Su ‘yan siranin suna can suna halakar da kan saboda sirantaka. Su walama na aima saboda kuma ga ta Allah ya ba su tarbi kuma su suna tambayar me za su yi su ɗan rage ɗan cikin nan da kaɗan. Na manta da exercise, ko ita ne neman nono, exercise da mai nonon nono ne, exercise. ai a ranar ai mun yi a gurin tsere inda ba a masallaci ba ne mun yi ɗaya kan abin da za a yi so ke ma me tumbi mu kira ni dai mu yi magana mu yi magana eh za ki koya musu to ok yawa ga wannan dai tana daga cikin participant ko to dai ki da liƙari ban gane ta ba tana ɗaya daga cikin participant kamar ba kike kike bari an ta ko eh okay halima su ko so babba wata tambaya shikenan ko ta aina masallaci ne za mu tattauna da da insha Allah abu yanzu alaikum salam wa rahmatullah mai lafiya la alhamdulillah yawa Muna da yadda da garima ne.
to Na hajjali hajiya jamila insha Allah.
abun ya zo ne Eh ran sai ta da sati.
To, za mu yi walima ranar uku. Ga wata saboda bayan sallan